إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 23 ga wata na jimatar ula, hijira shekarar 440 daidai, wanda ya dace da 29 ga wata na harko shekara 2019. a darasinmu na ƙarshe darasi na 163 mun tsaya ana ga masu musafa ta 585 ƙarshen hadisi na wanda ya kashe kanshi idan daga dutse ne za mai azaba ta gangarowa a cikin wuta a tashin ha abada zai ta ana gangaro da shi ana yaddo shi idan sammu ne ya sha zai ta shan wannan sammun a cikin wuta idan da wani ƙarye ne ya kashe kanshi wannan ƙaryen zai ta buga ma kanshi a cikin wuta nau'in azabar shi kenan wannan shine karshen karatun ruwa da bukhari ya roto muslim ya roto haka asabu sunan sun zo da hadisin kamar abin da tabbata dai banda abu dawud na kashi makaruwa ne sai za mu tashi wa an jundab bin abdullah qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurh فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة وانا الرواية إمام البخاري يروتها إمام مسلم كنا متفق عليه جن بن عبد الله كبار الأبار cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya ba su labarin abin da ya gabata cikin al'umma kayan su kana fi man kana qablakum rajulun bihi jar an samu wani mutum a cikin al'umma kayan ku wanda ya samu wani balshe ko rauni ko mace ciwo ya ji an mai ji a ji ciwo fajazi'a sai ya gajiya da ciwo zahin wannan ciwon fa akhadha sikinan ya dauko wuka fa hazza biha ya doyi buga hannun shi wani wuka a saman wannan ciwo fa ma raqa'a dam sai jini ya kece jini bai tsaya ba yana zuba hatta mata ha wannan bayan Allah ya mutu قال الله تعالى ألا مجرما دبوايا يمي حكمتي تيوا بادرني عبدي بنفسه باوانا ياي غوغا والزوا da kanshi mana ya kashe kanshi da kanshi Allah ya kumshi kuma ce haramtu alaihi aljanna ni kuma na haramta mai aljanna yayi gaugawa da kanshi ne mai kashe kanshi ko kashe kanshi ya kashe kanshi da kanshi kan haka Allah ya haramta mai gidan aljanna wannan cikin wata al'umma ne kafin shi a ruwa ya bukhari ko musulun duk ta tabbata ruwa da ta tabbata kai wani a cikin yaƙi da manzana ke da zuwa da sahabbai an je an fafata an fafata sai sahabbai su ta rasulullah gaskiya wani ai wani yau iya cikin kusan suka rabota wani ya kaza ana ta ambatan bala'in ne sai maza ce musu kofin na dan wuta ne wannan da ran shi kayan mutu annabi Allah ne Allah na bashi labarin abin da aka zo annabi cikin wuta ne suka ce dan wuta dan wuta ne abu wannan irin wasu sahabbai kai sai wani sahabi ta yi kamar sa dan jarida ya banga cikin taro he ya zama tocin himma ta wani mutumin duk inda ake fafata wannan kun shi nake bi ga me za a yi sun zama banza me zai yi shiga wuta suna iya binta duk inda ya bin shi ke kurin shi ba labarin ya ce ina bin shi ina duk abin da aka yana buga wani fafata shi wani mutum yake bi can sai aka bige shi suka suka ce ya rasu la'ar mutumin ya shahada na bai ce bai mutu ba bai mutu ba ji ya mutu rasu la'ar ce bai mutu ba annabi ya wurin su ya ce bai mutu ba annabi ya san me zai kana wa Allah ya gazar da shi suka ce ya mutu ce bai mutu ba bai mutu ba bai shahada ba bai mutu kuma suka koma suka koma sauran nan shi suka dawo suna nan sai ta shi mutum ke rabuwa da shi ya ga me zai can iya suka kallon shi ne ta an jima ya suka gada ko kibiyar shi ya ajiye a ƙasa ya ajiye taka kun dai bara kun sai haukan ta kurin kibiyar ta ta baya sai mutu kenan kanshi ne zai kashi ƙarshe zai mutu a wuta zai ta wuta kuma a wurin yaƙi bisa billahi suka zuka ta yasu lalala taka kamar an yi taka yasu lalala an yi taka kenan ya kashi kai ne mace أنا أشهد أني رسول الله نشأ لمن زوينا الله يتبا وترن ذات متو dan wata ya mutu akan wata kun haka da kadara haka kun dan wata ne kun itibar mai shiga aljanna sai rai mai imani mai imani na mazan da ya tabbatar da abu cewa kuma sun gani idan su cewa manzo da manzo ne Allah iya magana da Allah mashi za ya san haka ne haka ne magana kenan kashi kashi ne ba aure da billahi ne haka nan magana duk da ya yaƙi ne ya kashe kanshi amma aka dan wuta ne wannan ke sai wa an jabir anna tufail bin amr ad-dawsi ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasul allah هل لك في حسن حسين ومنع قال حسن كان لدوس في جاهلية في الجاهلية فأبى, فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار nan tufayl ke bada wani abu da yawa kana tufayl bin amr ad-dawsi ya zo wajen annabi sallallahu ya zo ya rasulullah hal laka fi hisan hasin wa man'a kana san wani garu na wanda zai kare ka ya baka kariya to sai anan ya ma dan fasila haka ce maka da yace hisan kan da dosu bijariya wani ya ba su maka bayanin me yake ni tafail a can garinsu suna da wata gane ta yaƙi mayaƙa ne suna da wani abu da yake kare su ba ya kama su hari garin shi ne ke so ka yake wa annabi kaman yake mai gayyata ya tafi garinsu tafail bin har dausi iya daga cikin wanda cewa harkar sun ci addini na harkar tsangwama ya musulunta kuma hikimar allah da rabon zai musulunta shi zawayi irin hajji ko a ce umra ta jahiliya kamar da aka ce kullum su da yawa mai gaba da abu yake sallar shi tufayil iya shigowa garin maka ya sun san shi tufayil za ka maka tola ka yi hankali ka yi hankali wani iya nan ya zo maka ya rikita maka ya raba ɗa da uba ya raba mace da miji ti ya raba bayan mata sun ta waye kanka shi ware shi ka ji fita ka ya ce na shigo don maka in ji shi ya ce na da ko abu da ganin liƙi kunne na don ma kai ji komi kun ya aiki shi na umara ta shi kun ya tafin shi na ta shi kai ji komi ma don da aka zaga mai kunne da ƙarya Allah ya kaddara abu tofel da ya shigo da ya shigo ka'aba iya abin shi sai ya ga manzon Allah ya sai ya ga mutum iya wata sallah ya kalle shi ya shi yawon karatu iya iya iya to da hada mana ya je dan matsa da ya matsa yake jin wani sauti kaɗan gada shi bai shi da kyau ne sai ki tunanta wai ni yake tunanin a ce mai kai shurara to ni ban hankali ba san sai san ƙarya ba a tare a wasan hankali na kai ya tun hudu kullum sai hudda abulgai ya sai ya ji qur'ani da kyau qur'ani Allah sai kama shi shikenan kai tsaye ya san abin da ake cikin yanzu sai dai hikimar ƙarshe dai a nan iya lababa da haisan sai dana ali shi ma sai dana ali a gan shi lahiya ba wa Allah kaza kaza kaza a takaice dai ali ya samu tattaunawa da shi kuma ya bashi amana ba za ka haɗu ba abin da nake ciki shi san ba kamar sai dana ali ga zai ce ga abin da nake nema ga abin da ke so gani ya so ga wannan ba Allah ya nake sai dana ali zai ce to abin da za a yi zan shiga gaba duk jaraba mun ta mutane wata nan in yace zan shiga gaba ina tahiya idan na shiga kai ma ka shiga in ga na dan na gaban da shi wani hadari zan tsaguna kamar ina wani abu na gyara takalmina ina gyara takalmina kai ma ka tsaya haka iso ne duk abin ka san a mutunci a wata zamanin sai in ka in ka ga na tsaguna ina gyara takalmin ka tsaya in ka gaban ki wani hadari ka gane su haka suka shiga har ya shiga dara alƙam ali ya shiga shi ma je wada a nan ne kun ya shiga ya shi ƙur'ani da kanshi ya je bayani da kanshi annabi mai bayanin abin da tare da shi a nan ya musulunta iya musulunta ya fahimci zake nan a sha cikin bata suke ya ce ya rasulallah inna da sun kafuru billah fa asirri ilayhim ya ce ya manzo Allah da wasu ka kabila ta sun kafurce mu Allah ka ake ni ki da sako shi zai har sai ma shi ma zaka yi da'awa shi ma so yake samu gudunmuwa ta yi da'awa garin su zala a nan dai a takaice ya ba shi dama ɗan kwanaki da kun yi ɗauki kalmar shahada kurin yanzu yawa ji kurin ba ya kanta da ba ka zama katon kana kana na gari kana abin da kai kanin ta ɗan kamar katon shi kenan kurin ya ce gida kurin gida ya ce ya rasulallah ina so zan ta gida yanzu amma ka ba roƙa mu Allah Allah ya ban wata aya zo da wani abin mamaki wani za a gano na zo samun abu eh kai shi haka da kurin annabi kamar za ka ce ya je da wani abin mamaki na wata aya wani shi zai gwada a san akwai abu sabo nabi mai addu'a ya kama hanya shi ya sa garinsu da dare iya shiga garin sanda shi suka haske kamar tocina sanda kafa zai haske kamar tocina yana fa sabo da ganin wannan abu abu ya zo abu sabo tafi da tafi da ne to yanzu da gaina wannan suke na samu damar bayani a takaitan nan tafayar ya sadda da'awa ya yi bayanin abin da yake tare da shi ya yi bayanin hadarin da suke ciki al'ummar shi Allah ya taimake shi da farkon farkon lamari sun dan tauri abin ya bata min ri don abin da zuciya mutane rike al'ada ya dawo ya ce ya rasulullah don Allah Allah da wasu ka ya kawo da wasu adda Allah halakar da su sun kiya sun tauri sun tauri kamar su adda rasulullah Allah halakar da su ana daga Allah Allah Allah da Allah ma da wasu Allah ma da wasu Allah ma da Allah da Allah shi da wasu shi ya da halaka da su annabi ya da Allah shi ne da su Allah ma da su Allah annabi ya da ya juya da ya ce to fa koma kai kira koma ba kira kai koma kai kira kike ne koma kai hikima Allah ana nan suka amsa kira cikin almajiran shi akwai Abu Huraira kan asan wani ba san malamin ba asan Abu Huraira ba da cikin kamshin shi kamar ba san ba duniya sun san tafi da ba kai kamar tun dubu san tafi da ba amma dubu san san san Abu Huraira to cikin kamashin abu a tofere ne shi ya kira abu horaira cikin yan garinsu ne mutan daus ya cikin almajin misali ne to kenan tofere shi ne ya kira garinsu ta amsa kira kuma to nan ya zo annan salama iya cikin wani halin tsoro ne tun a makka yana yawan annabi ya hijira garinsu tun nan ka samu su addini samu su kira garinsu samu su kira ina mutanen madina to amma Allah bai kaddara mutum annabi zai hijira shine yazo yanzu yazo da garin suke annabi shawara ya rasulullah kana son hisnul hasin wani garu mai kariya wa mana da masu kare ka annabi ya ce a ya ce abin da ya sa lillazi zakar lal dan Allah ya wa asar tanadin wannan wannan hijira ta birnin musulunci na farko Allah ya wa shi za annabi a fikira na ba amma garin su ma annabi ya samu kariya da samu an abun to amma manzo Allah ga inda Allah mai shiri ya mai shirin Madina can Allah ya shirye cance birnin cance annabi zai hijira shi yasa ba masa kiran shi ba to yanzu yace haka Allah ya kaddara annabi kai ya cigaba zaman shi a Makka falamma hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina hajara ilayhi Tufayl bin Amr wa hajara ma'ahu rajulun min qawmihi lokacin annabi hijira ya koma Madina to yanzu tafiyar shi ma daga garinsa yanzu sai hijira ya tahi madina dan ce anan suka da Abu Huraira tun almajiran shi to anan abin su aga maka cikin wanda ya hijira da su abin su maka magana anan yace akwai wani mutum daga cikin mutanen shi fajtaul madina sai suka samu cuta ta yanayi kaga an zo gari zaje gari ya ce gari ka karba ka yanayin gari ka karba su mutanen mutanen su da ke karba ɗaya bace ba sai yanayin madina ya kasa ɗaukar sun samu cuta ta jau ta abin kaga an saba ta gari ko ciwon ciki ko na haka sai yanayin cuta ta yanayin mutum ya kasa ɗaukar su samu rashin lahiya famar tana yanayin bai ɗauke su ba ya samu wani ban ala ya samu rashin lahiya fajaza sai wannan bawan Allah sai ya gajiya da cutar ta same shi fa hada mashaqis ya ɗauko asalin mashaqis kaman mashi ko kibiya mai faɗi haka nasal mai kai haka mashi mai faɗi kamar zama mai zaman kamar wuka ya da kawaɗi faƙata a biya barajinu sai yanke wannan ya shi wannan ya yanke hannun shi ya yanke hannun shi shi kenan jini a na ce faƙata a barajinu fa shakabat ya dahu sai hannu ya kece da jini a nan dai jini bai tsaya ba hatta ma ya mutu ya mutu yana zub da jini shikenan fara'u tufail bin amr fi manami ya Allah bada mu wannan mutumin Allah bada mu tufail wannan bawan mu wannan abokin nashi a cikin barci gan shi fara'ahu wa hay'atuhu hasana ya ga cikin kyakkyawar kama wa ra'ahu muqaddiyan yadai amma ya ga yari hannun shi ya koyi hannun shi a cikin mulkin faqala lahu ma sana'a bika rabbuka وانا يا ابنجي يدك فقال غفر لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم الله من غفر دليل هجره ده نجوك انا صلى الله عليه وسلم الله من غفر دليل هجره ترى فقال سيد في امرك يتي مشي ما لي اراك مقتيا يدك يا كان انت كان ري هنو me zaka tare hannunka قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت an ce mini ba a gyara mun abin da na bata da kaina wannan hannun aka bar mai shi da illash faqasaha tufail ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma walidayhi faghfir allahumma walidayhi faghfir allahumma walidayhi walidayhi faghfir Allah ka gafarta mu hannun nashi a takaice me ke yace da ya ga iya ɓoye hannu mai tambaya mai aka yi ci Allah gafarta ban da wannan hannu nawa sai a nan ɗufe da ya zo ga annabi ya rasulullah na mulki ne mulki bai zama gaskiya ya tabbatar ya ɗan ma'amun arzala yana raye ya tabbatar da shi ko ya ture shi almazana ce ya ce mishi ya rasulullah ga abin da na gani wannan aboki nawa ga abin da na gani sai magana yake cewa annabi kai tsaye annabi yake ma wancan ma wannan addu'a Allah ka gafarta mu hannu mana hannu shi Allah gafarta mishi shine wani lamarin mulki wanda kwarai a yanzu akan yawan tambaya na mulkin ka zai tsaya maka bayanin mulki wajen minti goma da yi kaza ya shiga kaza ya yi kaza kamar wani abu ne kawai ba so ta bai kada kamar bayani in wani lamarin mulki lalle an samu cikin magabata wasu kan samu katarin fassara mulki su ibn sirin sauransu shi ba abin maka ta iya gaskiyar magana mulki annabi sallallahu alaihi yana raye yakan fasara mulki balle ma sallah ba bayan mulki annabi mai fasara annabi manzo ne Allah ba ma ba na abu ya ga maka mulki mulkin ka bayan shi wani malami bai baka babu garanti an sa ku sun ka tarin sun fasara abin yanzu daidai an sa maka tarin amma babu kaida a ce sanan ne ko sai manzo ya mulki mulki ne ku annabi ya tabbata ya ce akwai mulki daga Allah na gaskiya akwai mulki daga shi ne ta da maka hankali akwai mulki na abin da ranka ke sakawa wanzu wani ya ware maka ya ce wannan mulkin da kai kaza kaza ne iya da wahala babu kat katari iya yi amma babu kat misali sirsul bukhari ko ruwaya wani zuciya rasulullah na mulki na ga wani giligiji iya zubu da zumuwa da wata igiya da ƙasa zuwa sama wannan igiya na kama ta can daga bata cire zumuwa tana wasu na cira kan suna cira da yawa dai dai kala bayani sai abokan ya rasulullah ka bar ni in mishi bayani ya su dan Allah sai ka wani mishi mai fasara mai ta Abubakar ce ya ce mai bayani ya ce ai wannan zumuwa Qur'ani ne wannan abin da yake cirawa mai kadan da mai da yawa wannan igiya Islam ne duk wannan ya kare fara kare ya zama ce mishi asabta ba'atan wa khata'ata ba'ata ka samu wani ba ka samu wani ba kuma ya kyale shi ba ba ka dai dakin wani dakin ba wani abubakar su duki ne ma ai da samu kenan ka tuwa zace maka ka nan ta ka samu ko samu ba amma nan dumi bayani ba ka kace kaza kaza kaza kun ce ka samu ko samu ba ka kenan babu garanti kan fasara mun ga kata an ka koya wani wannan kaza kaza ne daga abin da yayi mun yici annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mulki abin da yake na ya horanta mai na alkhairi ya ga musu shi wannan rukun ya Allah tabbatar da shi in kai mulkin da ta ram hankali ya ce in da ka tashi daga barci ka yi tuhi so uku bangaren ka na hagun ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir tuba ka to asu uku ka yi ta'awuzi su uku a'udhu billahi minash shaitanir tuba ka to asu uku yace in ma me bai cutar da kai shi kenan ga huta kwano to ne ma amma ta fasara ala tara man hankali abin da ba shi ba dan fasara a tara man hankali abin da ba shi bane ba a tara man hankali gurin ga sun zaka kuma gurin fasara kuma mulki ne gurin kai shi ne a yi cewa wani wurin fasar masu aiki don fasar ne ya mulki ya mulki malamin cewa mashi kurin mutuwa za ka yi iya ga wasa ne yake a wani tafsiri ne ta yi zama tafsiri ne an ɗabi shi wani bashi wani mota bayan watsi ce ka tauna abin cewa haka yamma kun ta lokacin ka yabon kun gashi da yabon iya ga wasa ne yake ce na kun hanci haka ce abin da ya karanta ya alittai ta kun mutuwa ta kun gashi da yabon da dai cikin cikin azumin zoji na mutum yara kaji malam ya kada hankalin shi tuna gaba da tsuwa bazai ce mai wane ya ce ƙarya ki ƙarya da ta ƙarya ki malam ki ta ƙarya ki da ya samu ruwa ne ya ce ƙarya ce ki malam malam ta ƙarya ce ki da lokacin ce ƙarya ce malam a kwanin shuru shari'a ne ma na ce ba mai gaya maka mutuwa kan ba Allah ƙarya ce shi ne kuma ajalin shi ba kun yi shi insha Allah muna da kaza mai sallah insha Allah za a kuma abin ya kai shekara wajen biyar za ka yana yana sai ka shekara biyar za ka yana shi na tana muka da baban yana ce wallahi malam ka ka ito da yaro na baban yana shi ka ubin shi ya ce ya zala to ka kama bazar ce kun to ga mishi kuna kan baci babu ka ala ga hasashe ne ba hasashe ne kun mulki kun mulki kun kun mu zin kun haka suke haka ita ma haka wata wata wata ba da ta mana wannan abun kullum ta tare hankalin ta kullum mutuwa za ta yi amma ta kullum kuma daga abun daga ma kullum na ce biki mutuwa insha Allah halan ta yi jalla biki mutuwa to yana sa yana sa aka lambata yana sa mutuwa dan gane can lokaci mai tsawo ta kira ni lalla ba mutuwa tsaro na kuma kun fasara ta mulki da kun kawata kun baka iya gaba ji gaskiya baka iya kurin mulki ga shugun da yake kurin gaskiya dan abin ta dama hankali sai wannan abin da annabi ya karantar da mu ya yi ta'awuzi su uka tuwa su uka kurin cike da annabi ce ma me bibe cuta da kuma me kurin ka huta alkhairi na karbi Allah la tabbatar da shi kurin ka ga masoyanka sai muna cikin bayanin hadisi wannan zaman kare sai yanzu ma yabi al-qatl to yanzu an yi magana haramta kisa da haramta kashe kai تنزو كم منين كي حالتا أكشي متن قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذو أكرشي لفظ إلا بالحق كوكو كشي ري أما أي أنت إلا بالحق هنا أكوي وندا أكن غسكيا أكن شريعة أكشي شيا حالتا زي كما كوا إنا هرد رواية البخاري كا مسلم يكاو وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله wancan bayan wadda gabata na wannan mulki ne malama abin da yasa abin ya kari ganin suna ga a garin malami ne yi magana ba tashi kurin haka ne shi yasa abin ya kari suna ga ginin malamin da matsayin shi a garin shi yasa sun yi abin kamar da gaske ne shi yasa yi rada abin sai da na ci kariya ce abin ya kari mai gaji kariya ce kariya abdullahi bin umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa an mun umarni in yaƙi mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kan an umarni yaƙi har sai an samu hatta hatta da gaya sai an samu wannan abin da aka jero to kan zai ɗauke yaƙarsu ya ce sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sun shaida muhammad manzonin Allah sallallahu alaihi wa yuqimu salata sun tsaye da sallah wa yu'tu zakata sun ba da zakka anan mun kana arkanin islam abu su kare ba kuma suna cikin rukunai da guda biyar na musulunci amma sai manzon Allah ya rataye yakan mutum da samun wannan uku ba dan ba an ɗauke matsayin sauran ba a suna cikin rukunai amma su barinsu bai kai a yaƙe mutum a kashe shi su tsarin musulunci a rukunin musulunci ne guda biyar amma anar heware wanda za su a yaƙe mutum uku shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzo ne na Allah tsaye da sallah ba da zakka ya ce fa'iza fa'alu zalik in suka aikata wannan abin da aka jero kalmar tauhidi sha'an da rasulullah tsaye da sallah ba da zakka asamu minni dima'amu wa amwalanmu illa bi haƙƙin islam sun kare ni dai in taɓa jininsu ko dukiyarsu ta zama haramun sai da wani haƙƙi na musulunci kuma zai ga maka wani haƙƙi ne duk wani gada ba da ba wani hayaniya ko shahadi nasi ne ƙarar ahili abinda zai halitta jinin nasu in suka aikata wannan uku ya ce wa hisabuhum ala Allah sauran laihinsu Allah zai ɗauka kansu da Allah ne kaji ba sai laifin a sauran bayan wannan hukun saura tsakanin Allah ɗora makan shi shi zai hisabi ba ni ba wannan ruwaya bukhari ya gamsu da haka sai yake cewa وقد فسر صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يبيل القتل كما أنه صلى الله عليه وسلم يا فسر وانا حق بيك هل تاعي كسا يا بيانش يتي الرواية تمادا بخاري يكاو مسلم يكاو أبو داود الترمذي ذكر ابن مادا suna rashin gaba da bukhari muslim suna raba sun kama gane kenan abu dawo tirmidhi da sahibul majah ba bukhari muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ida thalath النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك لجماعة للجماعة cewa annabi sallallahu alaihi ya ce lahilu dam muslimin lahilu dam muslimin jinin musulmi jinin mutum musulmi bai halatta wanda ya musulmin da ya shaida la ilaha illa illa ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida wa anni rasulullah ni manzo ne na Allah me wannan jinin shi bai halatta illa bi da talat sai da ɗayan abu an nafs bin nafs ya kisan kai ya kashe a kashe shi wasayibu zani da wanda yake bazawari wanda ya arme kuma ya zana haka mashi ka'idar abu wani mafarku da dini a takar da wanda ya wanda ya rida wanda ya bar addinin shi ya bar jama'a ta musulmi kenan kun ba wannan hukun ba kisa zina da arme da abin da ya tabbatar ma da ridda a sakun bayan rudda a tabbatar da a shar'ance duk wasu uzuri babu kurin kawo kaka hurta shi ne ake cewa ba a cewa wani yarda ya an zamnar da shi duk bayanin hujja ta zo mishi ya kiya to ga gwamnatin rudda kuma an ce ni wani abu abu gumi ke cewa baka ma hukunci mutum rudda akan titi kai kai kace wani kamar hukunci ya kana da rudda abu da yake bai wa rudda yace wannan su ne kenan hanyoyi da ya halitta jinin musulmi ya halitta kaza akwai azumi akwai haji amma ba a ce ba an gaji haji a yaƙe ka ko a azumi a yaƙe shi ko a kashe shi amma laifi ne babba amma cewa a lokacin da mutum sai ce haji ƙarya ce ko azumi ba gaskiya ba ne to yanzu ya yarda dan ya ya ya bin baya a baya abin da ke yarda a baya ko kenan ka ka ture abin da kowa ya sani a musulunci ga musulunci shi a nan za a kawo taka dalilin halitta ko ta su amma rishin haji rishin azumi bakkar da balle in kashe ka saboda su ku je yanwa wannan ɗaya cikin rukunai guda hudu guda biyar aka ware wannan ga matsayinsa amma baka damar ku ba ku damar ko da hukumar ta musulunci ku kashe wanda ya tabbatar da abu guda guda uku dan bi ba azumi ko bi ba haji ku bar zakarin shi da Allah ne ba ta bace ba wannan abu na Allah dauki abu zakarin shi da Allah ne Qur'an amma wannan haka ba ku dama ya ki sallah za zo tsaye da shi sallah ka kiya za mu kashe shi an yayan ta kwana kwana ku sai sai sai kwana ku shi dai zai mutace bai sallah ki sallah bun ban ne za mu tsaye da inda ana shari'a in yake wannan za a kashe shi dalilin ce bai haka zakka kawo zaka ya ce bai badawa za a tura mai to har zakanin wajibi ta bai barka badawa to ana an ba dama shugaba imam ya dora jagoranci a ji a kai haji garin gari na guda ya yi amsa zaka ɗan mata kai kashe mutum an kashe shi kuma wanda ya hana a kama za a kama shi dukiyar tashi a hudda zakka kuma sharbin dukiya misali yana da miliyan guda ya na zakka za a kama shi a hudda jaka 25 ta zakka kuma a amshi shi kan 500 a bashi da 455 shi ke goma wani miliyan guda ce gare shi misali misali yake ba dawo za a amshi kan 500 wani amshi ta a can a hudu ka shiga 25 ta zakka sauran 975 a bashi 475 a sa 500 cikin batun mal ya shi ne ya koma 475 haka za a mashi ne hukumci kuma ya halitta wajen ko mutuwa wajen a ƙashi ba alaihi ba shi ja makan shi kuma ce shi da shi aka haka ya halitta a kai shi amma za a bi hukunci mutum ba kada ta hana ce za mu sallah tunda ba ba haramta ba ki hana ce wannan an mai an mai ne zama kaman uba a zaman haddi na kamishi na hukuncin shi ba ce kuma ya kahurta inda ba halitta bai hana ce ruwa ce e ruwa ce ba haramta bai yace anwa'ul qatl to kuma yanzu nau'ikan kisa kisa iri nawa ne wal qatalu thalathata anwa kisa kala uku ne duka iya sunan kisa amdun akwai kisa na ganganci akwai shiru amadin akwai mai kama da gangan amma ba da gangan bane wa khata'un kuma akwai kisa na kuskure fal'amad da wasu na gama cewa kurin daga amad da kurin sai hada suna gama shi abin da damar kyau to hujjar shi zai kawo da ya ce kala uku ne da ganganci da kamar da gangan kuma da kuskure wanne ne yake kira da qatal amad kisa na ganga na ganganci yace fal amad huwa an yaqsid al mukallaf qatal insani ma'sum dam bima yaghlibu ala zan annahu yuqtalu bihi shine mutum mukallaf wanda kenan shari'a ta haushi wasu kan ce mukallaf su ce baligi ba sai baligi dan san baligi ba malibi nan ko mukallaf wanda shari'a ta haukan shi dan kan samu mutum baligi ba mukallaf bane ba su misali iya mahaukaci ne kaga ba an bai bai cikin mukallaf ko ya kisa ba mai hukuncin kisa na mai hankali kenan mutum wanda shari'a ta haukan shi yanayi kashe wani kuma ya kashe wanda yake masu dam wanda jinin shi karari ne bai halitta a kashe shi kuma ya mai wani kisan bai ma ya kalibu ala zanna annahu yuqtalu bi abinda an san kurin wani abin ana kisa da shi misali wuka ce bindiga ce ko kibiya abinda da an san abin ana kisa kuma da nihi ya kashe shi shine amadan me shido da amad kamar da gangan ba da gangan ba huwa an yaqsira darabahu bima la yuqtalu adatan fayamut shi ne da gangan ka buge shi amma irin wannan bukon adatan ba ka sake mutuwa ba misali kun ka dan mare shi ko ka mai kutuwar wannan bugu guda an san dai mutum shi ne kutuwar ma sai mutu kai ne bugun shi amma atan ba buga wani ko da ko ko da to daga mari fa ya ba da ya mutuwa ka ba ta da kuskure ne a duk zanga mu bige shi amma alatan da wuya ke mutuwa saboda mari ba mutuwa da mari akan wannan hali yace shi ake kira mana kwatan kamar da gangan ko an yakasa da darabahu bi ma la yaqtulu alatan fa yamut kai ne bugun shi amma da abin da adatan ba ba mutuwa dan an bugu da shi shine shi ba amad wal khata kuma me yake ne da khata kuskuren huwa an yaf'al al mukallaf ma yubahu lahu fi'luhu karame sayyidin aw nahwi fa yuqtal insana shine mutumin da yake mukallaf zai zai mana zai wani aiki aikin halitta kai aikin halitta kai misali kaman ka halba wata ka halba wata barewa ka halba ashe bayan ka halba sai wani gitto bal fardi ya tsame shi ka halbi ko makamantan abun rawata dai ba ni kai ba tana misali da mota kana tafiya kana gudu kun ne gitto maka shi ne magana ya ka bige shi sai mutum ya mutu wannan shi ne a kuskure to yanzu bayan ya gama ya gama kaloli na kisa sai ke ce maka al'atharul murattabatu ala al to yanzu an yi kisa ko ne kin za mu ji me zai biyo bayan kisa eh gura me zai kisa me zai me zai sababa fa fi al-qismayn al-akhirayn al-kafaratu ala al-qatil wad-diyatu ala aqilatihi bangaren bangare biyu na warko wani bangare biyu na warko ay amad wa shi bi amad go amad wa shi bi amad ganganci da kamar da gangan ba da gangan ba su abin da yake kan wanda yi su kafara ta hau wanda ya kisa in wanda aka kashe musulmi ne eh zama gaba insha Allah ya ce waddiyatu alaƙa kuma bayan ka kafara kuma an ɗora ma iyalanka su biya diya tsarin musulunci tsari ne na rayuwa tare da dangi da jama'a idan mutum ya irin wannan hali ba a cewa kai ka taɓo ta kaji kai ka sani ɗan uwanku ne kuskure ya kashe wani ba ku bane shi hukuma za ta tattaro dangin shi suna san a kwana ba hannunsu ku zo ku biya diyar dan uwanku ba bar mishi daya dangi za a dora ma taron dangi za a biya ba barin shi da abin shi daya kun da ke tabo akwai kaga abin abin sosai abin taimaka ma juna ya ce kenan shi ya kafara kuma an ɗora diya ga iyalan shi ya wannan magana da ƙauli ta'ala وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا مسألة تهركوا الله مجان دوايك تشوى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ بيدا تشوى ga mummuni ya kashe mummuni in ba kan kuskure ba wa man qatala mu'minan khata'an wanda kuma kai kataran ta bai dace ba ai to ya akai ya tawakkala wanda kashe mumuni akan kuskure fa tariru raqabatin mu'minatin waliyatun musalamatin ila ali wanda kashe mumuni akan kuskure zai zai yantar da bawa shi ne magana kamar magana yantar da bawa ma ko zamu ga kun ba ba abin da zai yantar da bawa shine wayaye mumuna mumuni kai kuma da kuma da ɗaya ne da diya da za a maika ma iyalan mamacin illa an ya saddaku sai in sun yaye sun sadaka sun ce mun bar mu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa mu'minun fa taru raqabatin mu'mina idan wanda aka kashe mumuni ne amma ɗan uwan shi kahure ne ba musulmi bane kahure kuma abokan yaƙi kawai buku zama laya ku da su to wannan iya mummuni shi ya kashe mummun dan uwan shi dangi wanda aka kashe kahore ne kuma na na yaki kurin abin da aka dorawa mutum fa taru ka bata mumina taru ka bata mumina kurin yan taddabawa kadai kenan kafara kadai za ka yi ba magana za ka yantar da bawa kur ba magana kafara ta azumi ko na daban kurin abin da ka ɗora maka kurin za ka yantar da bawa za ka kai za ka yi kafara amma babu diya tana mummuni kashe mummuni kashe kenan za ka yi kafara ta yantar da bawa an akwai in babu na yake magana azumi amma kuma magana diya babu shi mummuni ne ka yi kafara ka biya diya in mummuni ne ɗan shi kawai ka yi mummuni ne yan wani mummunai ka biya ka yi kafara ka biya diya mummuni ne wani kawai na yaƙi za ka yi kafara babu diya to ai an biya kai dangi ya kuma dangi kenan inda an biya shi ko shi kenan kenan tunda me ya ta asirin wani haɗin gwiwa ne wasu ke za su haɗa da kuɗi kuɗi ko inda an biya kai dai asalin sarki makon tunda an bashi asalin asalin kamar su ɗaya laraba ake musulunci akwai ana ta'awuni ka kawo kawo kurin hinda su kurin tara an ka irin wani abun ko ne ka zuba su su an ka irin wani abun ya ji a biya kenan in dai an biya su wannan tun zaman tun da kai ma a cikin kudin ga ciki dan sauran yan wanka in za a dauka tun da na ci a tarsa ko ya cikin ta to da ciki akwai zalunci tsanan tsanan ita a sharance zalunci ce mudu ce yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq shi wajen kafar mai bai fada wajen diya ai ko ta su sun yayi ta su kanta balle an ba su sun yayi sun kai sun baraka kuma ruwan bai matsala kowa ga ibiya su ko su ce ma mun barki ba babu zai ba shikenan da ma hakkin su ne sai suka samu annuwa suka sun yayi maka kai ka huta sai kai kafara ka kora yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misa fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahrir raqabatan mu'mina in kuma kawuri mummuni ne ka kashi yan wani kahuri amma kahuran amana wannan an zama lahiya da su an sa baya baya yaki da su shi ne kenan akwai alƙalin zama lahiya da su to duk da kahure ne tunda su ma ɗaya naku a can aka shirya ku za su biya ku kenan duk da kahure ne za ka ka fara kuma ka biya diya ga iyalai ko da kahure ne wannan shi ne abin da yake kenan in ka kashe kenan ka kashe arnin numa bai cikin ranar kashe mummuni yake fara haka ba kashe arme ko ka ko nan kwana sun wasu wasu kin yaran suke a can ko wanda ne kashan gwari wanda kashe wani arme ya kashe da mota kafa akwai diya ba magana kafara idan diya ka biya kurin ba magana kafara kanka tunda arme ne ka kade kafin yin kade kuma a can ne shi ga tsakanin kai da Allah dai babu wannan kuma tsakanin asali wannan wancan kwarta amma a wajen Allah Allah bai dora maka ba yin kafara dan ka kashe wannan arne akan kuskure wannan ga wannan ta kama ta kace yace fa man lam yajid az yace maka wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq an wanda yake kahore ne tsakanin ku da mutane mummuni ne amma mutanen shi kahore ne amma akwai alƙawarin zama lafiya ku da su fadiyatun musallamatun ila ali za a ba da diya ga iyalan wannan mace duk da kahore ne kuma kai kuma bangaren ka wa tahrir raqabatul mu'mina da yan tadda wuyaye mu'mina ma da kuma mu'mini gurin to wannan abin da aka jiro na yan tadda bawa faman lam yajid wanda bai samu ba bawa irin da yanzu fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai azumin wata biyu zungur a jere wannan shine taubata min Allah tuba ce daga Allah neman kenan gafara ta Allah na lahi da kai na kashe mummuni akan kuskure wa kana Allah wa aliman hakima kuma Allah masani ne mai hikima haka ya tsara kanshi farkon duk kasa hayatun Allah jagum na da akwai rayuwa cikin ana kisa ne aka yi amma rayuwa ce tsarin kisa ce da Allah sa Allah ce nan ne ke rayuwa na ki samu rayuwa saboda ka san an kashe ka za ka kashe kai ma za ka yi ba ka taɓa ba amma kasar kashe ma kashe goma ko za ka kaso da kwana biyu a ce ayin rasan ka da ne wata sallah ta zo a ce ayi masu kasan rayuwa sun koma shekara 20 haka ke banzu haka ke da ya ce masu kasan rayuwa lokaci a ce masu rayuwa suna jiki daga shekara 20 a ce an rage biyar an rage daga shi ya yawo ya kashe ubanka ko dan gaban hoto ya kula yawo kai da shi ba abin da aka mai yanzu tsarin bature kenan kuma hawa suna ga wai kisan shari'a kisa kamar kuskure ne wannan iya cikin matsala ya kamata musulmi yan uwa musulmi suka cin kungiyoyi na kare haƙƙin adam sai hatara sai hatara bangaren imanin su da addinin su musulmi bai halitta kai musulmi duk kungiyar da kake ka ɗauki ka ɗauki kisasi lahi ne na kungiyoyi na kare adam a su sitin sai dole dole dole dole su a wajen su kisa lahi ne kasuwan lahi ne akai haka ke aƙida su da suke wama samun kasashe da yawa a ɗauke hukuncin kisa ta wannan mukata musulmi yadda da abin gaskiya babban lahi ne ya ce yanzu ya muka bayanin kisa na abin da ake biyowa bayan kisa ya ce to yanzu wa ammala qatalul amd shi kisa na ganganci nan na kuskure ne muka bayani wani ayata kawo wa amma da ƙatar da amud to kisa da gangan ka kashi to ana fawalilu maƙatulu fi bilkhiya bayan alƙawadi wa la'af laddiya wanda dangin wanda ka kashe shi walilu maƙatulu fi wanda dangin wanda aka kashe suna da alkhiyar zaɓi imma bayan alƙawadi wa la'af in ma a yi kisasi alkawar da a yi kisasi a kashe wanda kashe nasu ko kuwa su yi yahiya a biya su diya mun yi a kashe shi amma a biya mu diya ya wannan magana da kauli ta'ala ya ihu allazina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatala الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم kinan jiran kallon bakar ayat ya ce ya wannan magana ta cewa kisan ganganci wanda a kashe nasu na da zaɓi biya musulunci ko a kashe wanda kashe nasu ko kuwa su yahiyar kisa amma a ba su diya mun yahe kisa kun bukata a kisa amma ba mu diya ya ce dalilin ya wani dalilin faɗar Allah mai girma da buwaya ya yi wallazina amanu ya kuma su imani kutiba alaikum alqisasu fil qatala an rubuta muku an ɗora muku yin ramuwa ta kisa alhurr bil hurr wal'abdu bil'abdu wal'unsa bil'unsa ɗan mutum kashe ɗaya kashe ɗaya kashe ɗaya bawa da bawa mace da mace wannan za mu yi maganar maganar malamai ta mun je maganar kenan sai ɗa da ɗa kuma sai bawa da bawa kuma he mace da mace kenan ba a kashe ɗa saboda bawa kenan ba a kashe namiji don ya kashe mace in aka ce ana nihin kamar an haddade abin ne to sunna dai ta bayani magar magabata kan mas'ala ta mu bayar gaban insha Allah yace abin da ne kin so ka maka mas'alar hukuncin ba zinihin ba abin da ya wajaba akan kenan bangaren hukunci abin da za a yi mun sanar kenan akwai kisasi kwarar kuma bayan kisasi فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وندا يرنغومي معنى aka maka rangwame dalil kai rangwame dalilin kashe dan uwanka kai rangwame ka yahi magana a kashe wanda kai dan uwanka to kala ta fattiba'an bil ma'ruf kai da kai rangwame ka kashe to ka yi bi haƙƙinka cikin kyakkyawar hanya cikin mutunci ka yi tsiya kuma wajen amsar diya wajen haƙƙinka ka yi cikin mutunci wa a da'aunin ilahi bisani kai kuma mai ba da diya an sun ɗauke maka kisa na ɗan uwanka kai kan umarni ka da ka ba da abin da yake haƙƙi a kanka na diya cikin kyautatawa kaji kowa an ji hankalin shi da mai karɓa da mai badawa ya ce zalika ta hafifin min rabbikum wannan sauƙi ne daga ubangiji yanzu na bada mai kace ya za a yi mutum kai naka da gangan kuma ka yi kace ba kuɗi ka bashi kuɗi a ra'ayi ya za a ce a ba da kuɗi kuma aka an kisa haka Allah ba dama Allah ya sauƙaƙe abin kanmu a kowane damar an ta sauran al'umma ba wancan suka bata hudawa ba ba ka kansu ko dole ka sace kun zai ka ka baka dama kana iya yin kun kai har ma jiya kana yi gaba daya duka ba ka cika yayi za mu ga gaban insha Allah duka ba mutum yana dama yi gaba daya ana da dama a yi haka wannan sauki ne daga ubangiji da jin kan Allah ga wannan al'umma faman itada ba'da zalik wanda kuma ta'addanci bayan an zo an sulhu za a ba ku diya kace ya kudi bai da ba an kashe nawa to kuma wannan falahu azabun alim Allah ta iya da azaban da tsanani bayan sulhun kuma ka koma gaba ita cewa yanzu muna maganar kisan ganganci me yake dauka yanzu dai mun ji akwai maganar maganar arama kuma akwai maganar yahiya wannan aya abin da muka ci a cikin aya sai bangaren sunna yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qutil lahu qatil fa huwa bi khairin nazrayn imma an yudiya wa imma an yuqad ruwayat da bukhari ka muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qutila lahu qatil don aka kashe mai wani mutum matacce aka kashe mai wani fahu bi khairin nazarai ne kai da aka makisa kai naka kana da zaɓin abu biyu ra'ayi biyu gare ka imma an yi diya imma a baka diya wa imma an yi ƙada ko a yi kisasi a kashe wani kashe naka kana da zaɓi biyu gare ka kuma ruwaya ce bukhari ya kai musulmi ka sai ke cewa wa laysa ta hadhihi diyatu hiya alwajibatu bil qatl bal badalun an al qisas wannan diya ba cewa ba ai ita ce kamar wajibi ce aka kisa a ita diya nan kambaci ce ta kambacin kisasi ne da aka barata ta zai shiga nan kambacin kisasi inda ke na kisasi ba magana diya eh inda kisasi diya ba bita kalmar da ka aka ce diya diya ba kisasi ne ita kambaci ce matakayin isasi ba ta wakadiya kan bata waje ba sai an yi kan isasi ake rita wani da dalilin haka fa inna lahum an yusalu ala ghayr diya tunda ita diya ba ita bace wajibi asalin abu kisasi ne aka canza kenan mutane dangin mamacin da gashe nasu da gangan suna da damar a yi sulhu wani abu wanda ba da diya ba me ke ni an san diya abu ne ƙaidade diya ta kisa suna da dama a ce to in kuna so mu bari za mu yayi kisa amma salimuka diya gida goma masu iya musa misali mai kuwa kudi ne misali ko sarauta ce rauna suna da dukiya ina kwanaki aka a saudiya da wani fatafami cikin ɗayan sarakuna ya abin suna ko kudi suka yanka suka yanka suke so ko wannan ko wannan ba za ba daya ka gani sun akwai kudin za a iya ba su to wani ba ta sun yi lahi shi ne kenan ana sulu alagar da bakan diya ba bakan diya ba abinda muke so mu yanka shi ne ka cewa walau bi ziyada walau bi ziyada alaiha ko da za a kara a kan diya me hujja komai da hujja suke haɓar kuma abin da kuma yake maka zaka za a ga dalilin shi ya ce liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana dalilin magana annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila awliya al-maqtul fa in sha'u qatalu wa in sha'u aqadu diya wanda wanda ya kashe mummuni da gangan za a meka kenan hukuma za ta meka wa waliyan wanda a kashe kin gashin su kuke da dama in kun so a kashe in kun so ku amshi diya kuna dama ita kuma wannan diya ga ta asalin diya salasu na hikka raƙuma ya shekara uku cikin ta hudu ta ce hikka za ku bada wa salasu na jaza'a da raƙuma ya shekara hudu cikin ta biyar zace jaza'a wa arba'una khalifa da raƙuma arba'in masu ciki wannan diya wadda aka yi ta akan ganganci akan hakakinta ya ce wa masu lahu alaifa huwa lahu kaji kowane sama nan amma duk abin da suka yi sulhu akan wannan diya fa huwa lahu suna da haƙƙi kan haka da bici sallallahu duk abin da aka yi sulhu kan kan wannan shi ne daga shi abin da ya zo amma duk abin da aka yi sulhu akan shi su rage su ƙara suna da dama yace wa zalik da tashdid al-aql wannan an haka dan a tsananta magana biyan diyan shi yasa aka kayyade dabbobin masu wannan kima kuma kuma aka ba dama har ma a ƙara akan haka dan a tsananta diya ta kisa da ganganci magana kenan sai yace wal afu majjanan afdal amma kuma a yi rango mai kyauta ya hinka iya me hujjar shi ai kashin aya ce riƙauri ta'ala wa an ta'afu aqrabu littaqwa inda za ku yi rangwame shi yahi wajen tsoron Allah Allah eh ai rangwame shi yahi wani qaulihi wa liqauli nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma zada Allah 'abdan bi 'afwin illa 'izza Allah bai taba kara ma ba da wani inda kana rangwame kana rangwame Allah zai kara maka buwaya kina rangwamen iya samun ɗaukaka a wajen Allah shi ne kenan sai shi maka yin rangwamen shi ya yi ta wannan dalilai da ya ambata yanzu kuma ina ga inda lokacin bai bamu dama za mu tashi shurutul wujub da qisas sharuɗan da za su ba kuma a kashe mutum tashi mutum ba su ma akwai dalilai da in sun gamu za a kashe wanda ya kisa ba kuna hali bane ba الله كم درس هنا قبل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته